الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب هيئة الركوع أليس كذلك؟ babu hay'atin ruku'i babu kabi yadda ake ruku'i yaya ruku'i yake قال أبو حميد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع فلم يصب رأسه ولم يكنع wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ruku'i bai sun kuyar da kansa ba bai daga kansa ba da bayan da zuwa wuya da kai duk daidai suke ba sun kuyar da kai ba ba daga kai ba sallallahu alaihi wasallama قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا بندار قال حدثنا أبو عامر الأقدي قال حدثنا فليه ابن سليمان قال حدثنا عباس بن سالم قال يجي اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة وأنم باين الله سكا هدو فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكا أم بجي صلى النبي سنة تتورا قبدا صلى منظر الله صلى منظر الله تكي قال أبو حميد شيء سي أبو أبو حميد يتي ana a'lamukum bi salati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ni na fi ku sanin sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam raka'a sai ce tabbas manzon Allah yayi ruku'i fa wada'a yadayhi ala rukbatayhi ka annahu qabidun alaihima sai ɗora hannayensa guda biyu masu albarka akan gwiwoyinsa guda biyu masu albarka kamar ya danke su haka ya kama su ووتر يديه فتحاهما عن جنبيه يبود كما هنا يسا دغبرين كافدنسا بماتس يبود هكا هل فهمت اسناده ضعيف اخرجه منكر انت cikin ابو داود والترمذي هذا حديث حسن صحيح yace هذا حديث حسن صحيح حديث صحيح وأبو حميد اسمه عبد الرحمن بن سعيد ابن ابن مندر ابن منذر ابن منذر وأبو أسيد اسمه مالك بن ربيعة قلت ما لن يتيك هذا هو السنة في الركوع عند عامة العلماء wannan shine sunna a cikin rukuyi inda ammatul ulama wajen malamai baki daya haka ake rukuyi an ya za a rahataihi ala rukubataihi mutum ya ɗora tafukansa guda biyu a kan gwiwoyinsa guda biyu wa yi farriju bayan asabi'ihi ya bubbuda yatsunsa wa yi jafi mirfaƙaihi an jambaihi ya buda hannayensa kar ya haɗa da jikinsa kafin jikinsa wa yi sauyi zaharahu wa unukahu ya daidaita bayan shi da wuyan shi da kanshi wa ra'sahu وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يذبح الرجل في, في الصلاة كما يذبح الحمار التذبيح شيني متين يسنكو يد كنش كما يند جاكيك يسنكو يد كنش وأراد بالتذبيح أن يطاطئ رأسه حتى يكون أخفض من ظهره shine azabh kenan ka sunkuyar da kanka ya zama da kaina kasa bayan ka na sama da kanka يروى هذا بالدالي والظالي وبالدالي أعرف وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال أكرويت دقى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يتي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة manzon Allah ya ilmantar da mu ya koya muna ya sanar da mu sallah falamma raka'a tabbaka yadayhi baina rukubatayhi to lokacin ana at-tatbiq kenan haka tabbaka yadayhi baina rukubatayhi sai ayi haka sai a sa tsakanin gwiwowi guda biyu kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud yake yi amma daga baya an shafe wannan an soke wannan wa zalika mansukhun inda ammati ahli al-ilm wannan kaifiyan an soke wannan an canza wannan din dukkan malamai ba wanda ke yin wannan waruya an mus'ab ibn sa'ad qala an rawaito daga mus'ab dan sa'ad yace sallaitu ila janbi abi yace nayi sallah kusa da mahaifina ubana فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي sai na hada tafuka na guda biyu sai kuma na saka su tsakanin gwiwoyi na guda biyu kamar yadda da ake yi fana hani abi sai abu ubana ya tsawata mu yace a a kakkai haka wa qala yace kunna naf'aluhu fanuhina anu mun kasance muna aikata haka aka hana mu mana an soke wannan hukuncin kenan wa umirna an nada aidina ala rukabi aka umurce mu mu dora hannayen mu guda biyu tafuka mu guda biyu akan gwiwoyin mu guda biyu wa qala umar ibn al-khattabi inna ar-rukaba sunnatan lakum fakhudhu bir-rukabi ai dora hannu akan gwiwa sunna ce kurki wannan babu wa'idi man la yutimmu ruku'ahu wa sujudahu wa wujubi tumaninati fil i'tidal babin da ya zo na narko da aka yi wanda baya cika ruku'i da sujada sa'annan kuma yana nuna cewa wajibi ne at-tumanina wal i'tidal daidaito da nutsuwa to ahnaf su ne basu suka ce wannan ba wajibi bane sunna da shi ne shi yasa za ga ahnaf suna sallah da wuri suke da su ruku'i da sun daga da su su wajen su wannan da aka ce rukuni ko wajibi su wajen su ba wajibi bane kuma ya za ka yi da su mazhabin ahnaf kenan ko haka suke sallah ko waɗanda suke nan cikin indiya da menene da menene su cikin azumi wajen sallansu daban ne ashirinsu in ka ji haka za ka suna yi قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليهي قال هكا أبن سكوا يفهمت شيكي هكا سكا فهمت مذهبين سيا فهمت جيسا هكا سكي da suka fahimci a wajensu a hanaf alharakatu tubtilu salat haraka tana bata sallah shi yasa an kana tahiya kana haka sai ga kamar ya kama yatsun kai karye su kana ka ba sallah ka ba kai shi ma ka bata mishi sallan shi to ka gani dai suka fahimci haka amma kai haka za ka yi ta yi haka yi sallah ka sallame ko ita kuma shi karka daya sun kuma ba haka za ka yi ta yi har ka sallame ba yuharrikuha ina ma na yuharrikuha yana haraka ta at-ta'biru bil mudari yadullu ala ala maza al-istimrar wa tajaddud قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليهي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شوبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي الله صلى الله عليه وسلم aqimu ar-ruku'a was-sujud ku tsayar da ruku'i da sujada kun bi daidaita ku mike ku natsu fa wallahi manzo Allah ce na rantse da Allah inni bitawkid ni la arakum min ba'di ina kallon ku daga bayana kuna bayana amma ina kallon gaba kuma ina ganin ku wa rubama qala min ba'di zahari idza raka'atum wa sajadtum in kuka yi rukuyi kuka sujada ina kallon ku ina ganin ku mujiza kenan cikin mujizozin manzon Allah ko hadha hadithun muttafaqun ala sihhatihi akhrajahu muslimun aidan an muhammad bin bashar an muhammad bin ja'far an shu'ba قال أخبرنا عبد الواحد المليهي قال أخبرنا أحمد ابن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد ابن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت زيد بن وهب قال رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع والسجود قال حذيفة يقول متي yana sallah baya cika ruku'i baya cika sujada sai ce ma sallaita baka yi sallah ba walau mutta da zaka mutu akan irin wannan sallar مت على غير الفترة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم kaga ba ka mutu ba a kan fitiran da Allah ya aiko manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam wannan kuma akhrajahu al-bukhari ko hadisin sahih hadha hadithun hasanun sahih yana da khatari kenan ko sai sai a cika sallah kenan ko هذا حديث صحيح قال أخبرنا أبو عبد الله عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد القفال قال أخبرنا أبو علي منصور بن عبد الله بن خالد الهروي قال أخبرنا حاجب ابن أحمد قال حدثنا الحسين ابن أبي معشر قال أخبرنا وكيع عن الأعمش عن عمارة وحول السند قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الهيري قال أخبرنا حاجب ابن أحمد الدوسي قال حدثنا أحمد بن نصر المقري قال أخبرنا يعلى يعلى بن أبيدة قال حدثنا الأعمش عن أمارة ابن أمير عن أبي معمر عن أبي مسعود الأنصاري قال an karbo daga sayyiduna abu mas'ud al-ansari radiyallahu anhu yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace la tujzi'u salatun la yuqimu ar-rajulu fiha sulubahu fi ruku'i was-sujud sallan da ba a daidaito a cikin ruku'i da sujada ma'ana sallan me manzo Allah ce la tujzi'u ma ma'ana la tujzi'u bata yi ba kenan ko هذا حديث حسن صحيح قال وأخبرنا عبد الواحد المليهي قال أخبرنا عبد الرحمن ابن أحمد شري ابن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبة عن الأعمش بهذا الإسناد مثله وأبو مسعود البدري الأنصاري اسمه عقبة بن عمرو وأبو معمر اسمه عبد الله بن صخبره قلت في الحديث دليل على وجوب إقامة الصلب في الركوع والسجود yace wani cikin hadisin wajibi ne iqamatu sulb fi ruku'i wa sujud wa ilayhi dhahaba shafi'i yace mazhabin imamu shafi'i kenan wa ahmadu da imamu ahmad ibn hanbal al-shaybani wa isaqu da isaq ibn rahuya wa qalu suka ce law taraka iqamatu sulb fi ruku'i was sujudi wa tumanina fihima وفي الاعتدال عن الركوع والسجود فصلاته فاسدة لماذا قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي في حديث أبي هريرة ورفاعة me yasa kuka zantar da wannan hukunci suka ce saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani balarabin karkara yana sallah sai ya ce irji fa salli fa innaka lam tusalli ka koma ka sake sallah lallai kai ba kai sallah ba sun makala na husa na ce mishi irka hatta tatma inna raki'an ba da yi shi kaɗan sai ka nasu a cikin ruku'i ɗin sun marfa hatta ta stawiya ka'iman in ka ɗago ka tsaya ka miƙe kana tsaye ka nasu sun masjid hatta tatma inna sajidan sun irfa hatta tatma inna jalisan hujjarsa kenan ko yana da hujja ko ba shi da hujja hujjarsa ana fi mahallihi ko fi mahalliha aw fi ghairi mahalliha wa dhahaba ashabu ar-ra'yi ahnaf suka tafi kan cewa ila anna ila anna tumaninata cewa tumanina ghairu wajiba ba wajiba bace wai annasu cikin rukuyi da su jada nan ba wajiba ne sunna an kai sallaka ta yi ba kai ma sallaka ta yi wakaza al'itidal fi ruku'i wal qu'ud bayna sajdatayn idan suna zama shi su koma su yafi to kuma baka da yadda zaka yi da su imam al-baza imam abu hanifa shine shugaban limaman mazhabi shine babba a cikin shekaru shine gaba ko daga shi sai wa sai ma malik ibn anas sannan sai imamuwa imamu shafi sannan sai wa ahmad bin hamalin shaibani waɗannan su ne mazhabobi guda hudu da suka yadu a duniya ba wai su kaɗai ne mazhabobin musulunci ba fa mazhabobi sun fi arba'in kuma duk ba wanda ya gaza waɗannan to sai dai su allah bai musu arzikin a mazhabin su yadu ba sai waɗannan hudu su kaɗai ne in ba ka ba ba ka je ce ahmad wa ishaq bin rahoya akwai mazhabin ishaq bin rahoya ibnu jarir tabari manya manyan malamai duk kowanne ne bai gaza waɗancan ba to amma waɗannan guda hudu Allah ya musu arzikin da mazhabin su an yada shi a duniya kuma yaduwar shi ya danganci waɗanda suka yada mazhabin hanaf suka fi can gabas indiya pakistan bulgaristan duk waɗannan mawara annahar kenan mazhabin malikiya kuma kasashen afirka magharib tunis jazair a sudan sa'an nan west afirka nan an fahimta mazhabin shafi'i kuma ya yadu a indonesia malaysia da cikin suriya da waɗansu kasashe haka sa'an nan mazhabin hanabila kuma da su akwai kaɗan cikin masar sun fi yaduwa a cikin kasan saudiya saboda komai yana bukatan yana bukatan goyon baya ne an fahimta komai yana bukatan wa zai mara maka baya lokacin da muka yi karatu abinda malamu suke koya mana kada ka abinda ake can daidai ne shi yafi daidai amma suna da gwamnati suna da manya-manyan malamai waɗanda ba sa tabuwa sai ka je kai karatu wajen su kaji abin da suke faɗa gaban su gadi ba amma ba ana ana ma biyan su kana saukowa ka sakka sai ka ce za ka yi aiwatar da wannan a cikin awa 24 sai ka ta ina ba ya ce ba zai yi ba ba zai yi ba me zai hana yiwuwarsa kuwa ba ga shi rayuwa ba eh to sai ka zo ka tada rigima akasin abin da ka zo ka yi sai ka tada rigima akasin abin da ka zo ka yi an fahimta to wayanda ba su gane ba ya je ɗaya karatu shekara hudu ya karbi satifi yana zuwa gare su shi ma sai kafa masallaci to shi kenan an kama fada kenan da tashin hankali akasin abin da aka ya zo ya yi ya zo ya shirya da mutane ya zo ya ma mutane kaza kaza kaza kaza kaza wanda baka fi karfi baka fi shi karfi ba wanda ya fi karfi ba ka fuskantar shi da karfi fa ko za ka fuskantar shi da karfi sai ka yi mai sai ka rauna na kanka an fahimta wa'utar shi ne ya za ka bi sai ka bi hanya ud'u ila sabili rabbika bil hikimati wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan an fahimta duk wayan abubuwan da ake ta yi hayaniya cikin rediyo cikin kafofin wasu labarai da menene da menene da menene mun karanta su wa'yansu lokacin ba su gama ba su gama firamare ba ma duk baki ɗaya najeriya ne waye san darajar ilimin hadisi sai ɗaya ɗaya manyan malamai babban littafin da ake karanta bulugul mara arba'una hadis ba shi kenan ba ba haka bane ba duk wayannan abubuwan da aka zo kowa sai dai in ya ɓoye karkashin daren hadisi ya san darajar ilimin hadisi dukkanu baki ko a yadda ko kar a yadda haka yake haka al'amari to kuma shekaru 30 kenan fa da daya duk abin da muke sunna muke karantarwa ko bid'a shine yanzu za su daga baya su suka san mecece sunna su za su san mecece sunna eh sun karanta sunnan ba wa'yansu karatu suka je suka yi suka karbi certificate shekara hudu shi kenan yana dawowa gida ba abin da zai sai ta da mai in ba haka yi ba zai kwaci ba zai samu ba haka zai sai zancen da suke yi kullum shekara ta kewayo wallahi sai da maulidi ya zo ya fara sanyi a kano amma ku ba ku fahimta ba eh akwai lokacin da ya zai fara ja da baya muna son mu kalli maulidi mai shekaka katsina su ne suke da anko da layi da menene da menene su yi su kamar duniya za ta tashi amma nan ya fara sauki ba haka bane ba sai kuka zo kuna so ku tilasta musu sai su ma suka ce ba mu yarda ba da shi sa kullum bugawa ake karawa ake me aka me to amfanin me aka yi me aka amfanar me aka amfanar ba abin da aka yi sai dai kullun rigima kullun tashi hankali ba abin Allah ya jarrabi musulmai da mas'alan maulidi kenan game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana son manzon Allah yana son manzon Allah kuma kuna fada akan son manzon Allah idan aka taba ganin wannan kana son manzon Allah yana son manzon Allah kuma kuna fada akan son manzon Allah me kenan ya faru ba wani abin nan bane duk rashin sanin hanyar da'awa yaya za a yi a yada da'awa a karantar da mutane to yanzu duk karatu kuma ya dawo rigima da fada da raddi to za a ɗauki lokaci an kauce hanya wayanda ake karantar wannan an kauce ba ilimi ake karantar da su ba hayaniya ake karantar da su da fada da fitina da rigima an fahimta sai an dawo ana karatu a hankali kowa zai zo ya fahimta in aka je a hankali wani da karfi ba za ka iya fahimtar da shi ba wani da karfi ba za ka iya koya masa ba wani da karfi ba zai shaurare ka ba ba haka bane ba balle mutane akwai sa'o'inku akwai kasa da ku akwai sama da ku duk waɗanda suke sama da kai a cikin shekaru duk abin da kake fada in kusin in wauta kake sun sani in yarata kake sun sani duk da eh za ka faɗi magana haka take amma yadda magana ta fito baki ka sun ji wannan akwai yaranta ma'ana ka rage darajar maganar ke ka rage eh haka yake faruwa ka rage darajar maganar ke an fahimta isa ba komai za ka faɗa ya zama da ka taimaka ma addini ba wani abin haka ne amma shiganka ciki da faganarka ka rage darajar addini an fahimta babu ma ya kulu fin ruku'i wasu jud da aka yi tambaya abdullahi dan umar na zaune wannan ya fada wannan ya fada da aka fada sai ce ya fada mun ban shi ai ya zo min cikin raina kaman ya ce me yasa baka fada ba me ya hana abdullahi dan umar ya fada tun daga manya an fahimta ga manya ko babu ma ya kulu fin ruku'i wa sujud babin da yazo nan me ake fada a cikin ruku'i da sujjada qala akhbarana umar ibn abd al-aziz qala akhbarana al-qasim ibn ja'far qala akhbarana abu ali al-lu'lu'i qala haddathana abu daud qala haddathana usman ibn abi shayba wa hawwala sanad qala wa akhbarana abd al-wahid ibn ahmad al-malihi qala akhbarana ahmad ibn abdullah an-nu'aymi qala akhbarana muhammad ibn yusuf قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت wannan doguwar tafiya da aka yi kaza kaza aka tike wajen wa nana aisha ta ce qalat ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi ya ce manzon Allah ya kasance yana yawaita fada a cikin ruku'insa da sujadinsa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfir li yata'awwalu alquran yana fassara alquran haka na na Aisha tace abinda manzon Allah ke yawar fada kenan ko hadha hadithun muttafaqun ala sihhatihi akhrajahu muslim an zuhair bin harb wa ishaq bin ibrahima an jarir قولها يتأول القرآن فددت وينا فسر القرآن تريد قوله سبحانه وتعالى فسبح بحمد ربك واستغفره فسر كينا يكي أم فهمت قال أخبرنا عبد الواحد المليهي قال أخبرنا أبو الحسين القنطري قال حدثنا أبو العباس محمد بن إسحاق الثقفي قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عائشة قالت تجينا أنا عائشة الله كرمة تجي افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة تجينا لا لا ما ندوبا ما رسم الله تجي وانا دري فظننت أنه قد ذهب إلى بعض نسائه shi ya nazar cewa ko ya shiga wurin wata ce hajiya wacce ce cikin matarsa kishiyoyinta kenan fatajassastu thumma raja'atu tace taje ta duba nan ta leka nan ta me nan sa'an ta sake dawowa fa idza huwa raki'un aw sajidun yaqulu sai ta same shi yana cikin ruku'i ko sujada yana fara cewa subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta abin da yake faɗa kenan qalat sai ta ce innaka bi abi anta wa ummi tabbas kai na fanshe ka da ubana da kuwa da mahaifana biyu inni lafi sha'anin wa innaka lafi akhar wallahi ni ina cikin wani sha'ani kai kuma kana da wani daban an fahimta inni lafi sha'anin wa innaka lafi akhar abinda ne nake tunani daban abinda kake gaje kana yi daban ba su da alaka ba haka bane ba kana ibadar ka ni kuma ina tsammanin ka je wajen kishi ana kishi ta cikin kishi yana ne hadha hadithun sahihun akhrajahu muslimun an muhammad bin rafi wa'annan abubuwa duk Allah bai sani ba ya hada na manzo Allah da nana Aisha sai yanzu za a sanar da Allah ya san nana Aisha wannan aqida wallahi baicin ma kurakurin da gaje wallahi wauta ce ba hankali a ciki hankali ma ba zai yadda da wannan abubuwa قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم ابن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن الصرهي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن عمارة ابن غزية عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله كنان منيا وأوله وآخره علانيته وسره abin da manzo Allah ke faɗa ke wannan duk yana kawo yana kawo yana yayyafa ruwa a cikin rayuwa duk sa na matarka kishi ya ɗauke ta kada ka ɗauki abin da zafi an fahimta kar ka ɗauki abin da zafi ke kuma kar ki ɗauki kishi da zafi a ta yi ana yayyafa ruwa sai a samu a iya a zauna lafiya an fahimta eh hadha hadithun sahihun ahrajahu muslimun an abi sarhi wa'annan abubuwa su ne suke dagul suke kawo rashin zaman lafiya shekaru baya da muke karanta buhari da jimawa duk sa'an da muka kawo matsala sai mun fi sai kawo mun kawo masa mafita fa ana karatu na ce ana aka damu da tambayo da na ce ai mutuwan aure kashi saba'in bisa ɗari soyayya ke kawo ai haka ko baya ai haka ko baya haka duk kano ya ɗau dumi masu waya masu menene da menene an yi an ya musa hazo ya za a ce soyayya kuma ke kashe aure so wata rana mun yi mun taro kwamitin darar hadisi muna fitowa sai chief judge ya rasu Allah ji gaji sanusi roma sanusi roma ya ce malam kai karatu je mutane an tabi gomin waya misala ni ma matsalar ta daure min kai nace me ce ce kace mutuwan aure kashi 70 bisa dari soyayya ke kawo shi sai rai dariya nace haka ne mana yaya matsalar yaya za a yi nace to a matsayinka na kaza kaza kaza in aure goma ya mutu guda nawa za a zo ana so a dawo ya ce guda takwas na ce ni na ce 70% kai ka ce 80% kai ma sai a to ba da shi ma ya kawo hujja ku na ce in aure goma ya mutu nawa ne za a zo ana fama a koma ya ce ai zai kai mutum takwas aure sauran biyu ne ma watakila da ba su to kaga ashe ni na rage ma na ce 70% soyayya ke kawo su kai ka ce 80% to ya haƙa sannan na kawo na warware mishi duk baki kuma kowa sai ya fahimta akwai wanda ke da shakka a cikin wannan matsala a darar hadis ko a bacci aka tashe gaba za ka yi da muka kawo matsala muka ce albarka ake so ko yawa kowa yana ganin ga yawa aka ce a albarka ake so da mut da me? sai kowa masu bugo waya masu cewa malam an kasa ana ta bugo mana kaza kaza ce me ya faru ka ce kaza kaza kaza kaza sun ce ai haka ne me yasa gashi kaza kaza kaza shikenan sai kowa ya ce wallahi hankalin mu bai kai wannan ba mu fahimi ba mu dauko wannan mas'alar ba da awa ɗaya da rabi ake sa karatu da ran hadisi NTA Kano awa ɗaya da rabi ba su rage komai kuma duk asabar lahar sai an sa kuma ba yadda ba a yi ba a hana kuma yake hannuwa yake hannuwa sai lokacin da wanda ke daukar nauyi zo ya mutu Allah ji kanshi da kafara قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي akwai wanda ke shakka cikin cewa soyayya ke kashe aure eh e to in tsakaninka da Allah kake sai kai ka tashi ka fita karkashi kai ma ka zubar da zaka ke kai ma ka zubar da zaka ke soyayya abu ne Allah ke saka shi cikin yana cikin jinin dan adam ne ko kana so ko baka so namiji ko mace soyayya da imani in ba kyale su aka yi suna babin walwala ba sai su kawo menene sai su yi kawo sai su yi bam muka kawo misali wannan fankar da tana tsaye ba a kunna ta ba in ka kama ta ba abin da zai faru amma in aka kunna ta fawa ta shiga sai ka kama ta kar ta juya sai mai faru ga fawa ta shiga ka ce kar ta juya kar ta yi walwala kar ta yi menene sai ta yi bindiga to haka soyayya din yana cikin jininka yana cikin ranka zuciyarka yana cikin jininta yana cikin zuciyarta tana son ka kamar me amma ba ta iya cewa tana son ka kana son ta kamar me amma ba ka iya cewa kana son ta ba ka son ka bayyana kana son ta to wannan ɓoye wannan abin da yake yana kuna a cikin ranka yana kuna a cikin ranka wata rana sai ya bindiga an fahimta bindigan da shi ne rabuwa dalili ana rabuwa kuma sai ga masifar duniyan nan duk ba abin da ake so sai me sai a dawo shi ne muka ce soyayya kashi saba'in bisa ɗari kashi biyar bisa ɗari al'adu kashi kaza bisa ɗari kaza kashi sai an zo kaɗan ne ke yayya ke kawo mutum mutum ka ce al'adar kasanku tana taimakawa wajen rashin zaman lafiya kai da kake da al'adar da ita da take da al'adar ciki aka haife ku sai kuka ɗaura aure sai kuka tashi kwaje amerika ko ingila ko malaysia ko saudiya zama ya za ku ji da kan ya za ku ji za ku ji me kamar ka ɗauke ta kamar ka haɗe ta kamar ta ɗauke ka ta goya ba ka bane ba ana nan shekara biyu uku hudu biyar da kun dawo gida hutu wata ɗaya wata biyu sai mai ta je unguwarsu kai ma ka je unguwar sai mai sai mai tana ɓoyewa ba ta son ta nuna tana son ta saboda mai za a ce mata mai shi ma yana ɓoye ba ya son a ce yana son ta saboda mai to duk waɗannan su suke dagula ma mutane allah amma in ba haka babba ka isa ba duk dan kowa ne ne duk abinda yana da soyayya a so a cikin zuciyarsa a cikin jininsa kana da shi tana da shi yaya za a nuna soyayya shi ne sai kai ta ɓoye shi kana ƙarya kana takura masa ita ma haka tana so tana takura masa to in aka takura aka kunna fanka ɗin aka hana allunan aka hana biledin rezan giwayawa ga fawa ta shiga ciki an hana juyawa sai mai sai ta kone konewa shine bindiga da sai ta kone ba haka bane ba amma aka sake ta tana yi hatta waye gari tana yi to haka al'amarin aure yake zamantakewa yi haka al'amarin zamantakewa ne alaisa kazalik قال أخبرنا أبو عثمان الضبي أليس كذلك؟ قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المهبوبي قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عيسى بن ابن يونس عن ابن أبي ذئب عن إسحاق بن يزيد الهذلي عن عون ابن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إتمنى الله صلى الله عليه وسلم إتي إذا ركع أحدكم faƙala fi ruku'ihi in ɗayan kuma ya yi ruku'i ya ce a cikin ruku'in ya faɗa a cikin ruku'in subhana rabbi al'azim salasa marratin faƙad tamma ruku'u ruku'i ya cika subhana rabbi al'azim so uku faƙad tamma ruku'uhu to in ya faɗa so ɗaya ko so biyu fa eh eh saboda mai duk abinda za ka fada ka zama mashi dalili manzo Allah ce wanda ya ruku ya faɗi subhanar so uku faqad tamma ruku'u alaysa kazalik to shine muka ce in ka faɗi ɗaya ko biyu fa baka bai kai uku ba ruku'in yayi ko bai ba yayi ko bai ba yayi a gashi ce wa zalika adnahu mafi karancin shi kenan وإذا سجد فقال في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات فقد تم سجوده وذلك أدناه قال أبو عيسى حديث ابن مسعود ليس إسناده بمتصل عون بن عبد الله لم يلق ابن مسعود والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون ألا ينقص الرجل في الركوع والسجود من ثلاث تسبيحات wana kamala kenan guda uku amma aka yi biyu ma sallah turku ya yi ko bai ba sujada ta yi ko ba ta yi ba waru ya abdullahi ibn al-mubarak annahu qala yace an karbo daga abdullahi ibn al-mubarak shi ma mai yana da mazhabin shi yace ustuhibba lil imami an yusabbiha khamsa tasbihatin ana mustahabbi ne ana son liman yayi tasbihi guda biyar saboda me likai yudrika man khalfahu thalatha tasbihat saboda illi mai ya tasbihi biyar ma mu za su samu uku cikakku ko wa haka za kala isaku mazhabin isaku ibn rahuya kenan qultu malam yace ikhtalafa ahlul ilmi malamai sun kari juna ilimi fi wujubi tasbihi fi ruku'i wa sujud a cikin mas'alan tasbihin ma wajibi ne ko sunna ne فذهب الحسن إلى إيجابه الحسن البصري واجبين وبه قال أحمد وإسحاق مذهب إمام أحمد جنا لإسحاق بن راهوي راهويا فأما عامة الفقهاء أما سور ما لم فكر باكي على أنه سنة لا تفسد الصلاة بتركه an fahimta suka ce sunna ce ka faɗi wannan in baka faɗa ba sallar kamata yi an fahimta قال أخبرنا أبو أثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن الأعمش قال سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن المستورد عن صلة بن زفر عن حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليماني يصلى تارد منظر الله صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى وما أتى على آية رحمة إلا وقف وسأل دي سأل لك وجه آية رحمة شيء أصيح أروك الله رحمة تسأل وما أتى على آية عذاب إلا وقف وتعوذ إن أكش كرنت آية عذاب شيء أصيح أنيمي آه أنيمي سري لك الله هذا حديث حسن صحيح قلت ما لا يجي المستحب للقارئ في الصلاة وغير الصلاة هذا abin da ke mustahabi ne ana so mawai wanda yake karatu a cikin sallah ko ba cikin sallah ba abin da ake so kenan idza qara'a ayata rahmatin an yas'ala aw ayata azabin an yata'awwaza aw ayata tasbihin an yusabbiha an fahimta an fahimta روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سبح اسم ربك الأعلى فقال سبحان ربي الأعلى أم فهمت؟ أمين قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان قال حدثني إسماعيل بن أمية قال يتي سمعت أعرابيا يقول يتي ناجي بالعربي كركرا ينا فدتي وأعرابيا akwai ja akwai wannan arabiyan ba a san shi ba kenan samitu abu hurairah ta yaqulu qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace man qara'a minkum bi wattini waz zaituni فانتهى إلى آخرها أليس الله بأحكم الحاكمين فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين ومن قرأ لا أقسم بيوم القيامة فانتهى إلى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى فليقل بلى ومن قرأ والمرسلات فبلغ فبأي حديث بعده يؤمنون فليقل آمنا بالله طيب قالوا إسناده ضعيف وأن سند أكوي روني أتشكي سبو دمي يتي أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم وفي إسناده رجل مبهم أين, رج... أين الرجل المبهم أعرابيا هل فهمت وروي عن علي أنه قرأ في الصلاة بالليل أليس كذلك؟ سمعت من رسول الله قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس كذلك؟ فين؟ قال حدثنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شوبة عن موسى بن أبي عائشة قال يتي كان رجل يصلي فوق بيته ونمتن يقصد جينا صلى سمن جدنسا فكان إذا قرأ ليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى قال سبحانك فبلا فسألوه عن ذلك فقال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي ناجي حكا نيدك منزو الله صلى الله عليه وسلم رجاله ثقات أخرجه أبو داود والبيهقي في السنن الكبرى وروي عن علي أنه قرأ في, في, في الصلاة بالليل أن رويت لك سيدنا علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه يا كرنتا أتكين صلاة تدري أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون قال بل أنت يا ربي ثلاثا وكذلك في قوله سبحانه وتعالى أم نحن الزارعون أم نحن المنزلون yace in aka karanta wannan haka yake fada isnaduhu da'if قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم ابن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسلم بن ابن إبراهيم قال حدثنا هشام قال أخبرنا قتادة وحول السند قال وأخبرنا الإمام أبو علي الحسين ابن محمد القاضي قال أخبرنا أبو طاهر الزيادي الزيادي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر التاجر قال حدثنا السري ابن خزيمة قال حدثنا المعلى ابن أسد قال حدثنا سلام هو ابن أبي مطيع عن قتادة عن مطرف عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده ta ce manzon Allah ya kasance yana fada a cikin ruku'insa da sujjadarsa subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruh هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن المثنى عن أبي داود عن شعبة عن قتادة القدوس الطاهر باب النهي عن القراءة في الركوع والسجود abinda ake ce ma addinin musulunci shine da biyayya abinda aka ce kayi sai ka yi abinda aka ce karka yi karka yi an fahimta za ka je aikin hajji sai aka ce akwai duwatsu guda biyu ɗaya jifansa za ka yi ɗaya sumbantarsa za ka yi sai ka ce don me abinda shari'a ta ce maka kenan kuma kowa ya san karatun alkur'ani min ashrafil ibadat amma aka ce in kana sallah kai ruku'i ba tilawan alkur'ani za ka yi ban kai sujada ba a lokacin ka yi tasbihi shine yafi ka karanta alkur'ani kaga abin mamaki ko shari'a kenan in ka ɗauki alkur'ani ka yi tilawa kullu harfin bi ashir ba haka bane ba amma aka ce maka in kana sallah kai ruku'i kada ka yi tilawan alkur'ani ka yi subha ka yi tasbihi shine yafi daidai an fahimta قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن ابن الفضل الخرقي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيصفوني قال أخبرنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر الجوهري قال حدثنا أحمد بن علي الكشميهني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه عن عبد الله بن عباس قال أن كربونك عبد الله بن عباس الله كرم سدايتي كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستر ورأسه معصوم في مرضه الذي مات فيه منذ الله يقوى إلى بليه su muka kan shi an sa mishi bandeji a cikin rashin lafiyar da manzo Allah bai tashi ba ya koma ga ubangijinsa fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma hal ballag اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت ثلاث مرات سألنا سيتي إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها العبد الصالح أو ترى له ba abin da ya saura sai dai mafarki na kirki da za ka gani ko ko a gani maka ala ku shaurara wa inni qad nuhitu an an alqira'ati fi ruku'i was sujud an hana ni nayi karatu a cikin ruku'i ko sujada fa idza raka'atum in kuka yi ruku'i fa'azzimu Allah ku girmama wa ku girmama Allah to karatun alqur'ani ba girmama Allah a ciki eh wa idza sajadtum fajtahidu fi du'a'i in kuka yi sujada ku yi kokari a cikin roƙon Allah addu'a fa innahu qaminun an yutajaba lakum ya dace a karbi addu'a an fahimta karatun alqur'ani akwai abin da yafi shi amma an kai sun kai ruku'i aka ce karka karanta alqur'ani to masu me neman albarka tuba yake me manzon Allah ya ce ayi nan ya ce na yi tasbihi nan ya ce na karanta alkur'ani ba abin da zan yi fi minishe na yi tasbihi inda ya ce na yi tasbihi na yi karatun alkur'ani inda ya ce na yi karatun alkur'ani na yi shuru inda ya ce na yi shuru albarka ke in kana neman albarka haka ake an fahimta albarka ake nema ko yawa albarka albarka ake nema ko yawa mecece hujja hujja ita ce wani babban mutum ne yana da babban wajen kasuwanci shi neman kuɗi kamar ka ce manya-manyan su ba ma ka take sai ya dauki ɗansa ya ce je ka kasa amerika ka koyi kasuwanci business ka zo yaro ya je zama bature ya zama ya koyi business ka san business duk duniya in za ka yi business ya ce business da kwakwalwa ake yi ba da zuciya ba saboda mai zuciya akwai imani akwai tausayi kwakwalwa ko calculation ta sani yaya zai kamfani na ya fi kaza ya zai in karyawa ne ne kamfani na duk dan business abin da ke kwakwalwar su duk ba sai ka ce haka ba ne ba wannan ba tatsu ne ake baka ba ba gatana gatana ba ne ba shakka ake faɗa maka sai kuwa business ya zo ya dawo ya zama bature yana zaune wajen uban shi ana manyan kasuwanci ana da safe wanda zai ce wallahi ba mu karya ba ce a bashi ya je karya ai min haihuwa ya ce a bashi ya ce a a ba ai in ana bayar da kudin na ba zai kare ai ba yaushe za ta ai zai kare karewa su ke eh to me business me business tara kuɗi ake ban ba ku labari ba lokacin da shiga sabon gari na mota ta na je na sai spray part na ce mishi in bai ba zan dawo da shi kashi gari da safe na ce kaga bai ba ya ce to shi kenan sai ya karba na ce ba ni kudi na ya ce a in kudi ya shiga ai baya fita ka jira na samun kasu in aka sayo wani abin dauka in baka in ya mure ke eh haka in ya mure ce na ce a kudi ya ce a ai wanda ya shiga baya fita in yana shiga yana fita yaushe za ta tara kudi ya ce ana ba su kudi a yanzu ai kudin zai kare sai ce a a to zauna in koya maka abin da baka koya ba a can waɗannan da nake ba ɗin nan albarkacin su yasa wannan dukiya ya saura har ka zo ka tarar da ita albarkacin albarka kenan a ba su wannan yayi kaza wannan yayi kaza wannan yayi kaza amma bari a yi ma misali abinda kwakwalwanka zai ɗauka sai ce mishi karya in za ta haihu da nawa take haihuwa biyar uku bakwai tara goma sha ɗaya goma sha uku ya fada da kanshi ya ce ana cin kare ya ce a'a ba a cin kare ce ka taba ganin garken kare har ne ɗaya ya koro guda dubu yana mallaka ya ce babu ya ce saniya fa safa ce ɗaya take haihuwa da kyar ta haihu biyu kullum abatu wani ake yankawa da yawa amma duk da shi ga gashi nan da yawa ya ce mai kawo haka ya ce wancan ba albarka wannan akwai albarka shi sa ka nemi albarka ba yawa ba albarka ake bukata lokaci ya cika lokaci ya cika yanzu albarka za a ta nema ko yawa ana da misali a misali waƙi rayuwar mu ta yau da kullum wa'anda suka rike kasar nan farko a a ba a tambaye ka ba kaji oi ba su tun ba tambaye oi ba su tara komai ba ya za a ce ba su tara komai ba waye tara maka abu waye tara maka bank of the north waye tara maka kaza kaza kaza kaza duk abin da ka zo ka tarar albarka su Allah ya saka musu dan abin da ke hannunsu komai sai suka yi ba same sai ma baka samu ba wallahi tallahi baka samu ba ba ga fadi ba kudi ba abin wasa bane kada ka daukan makanka abin da ya karfi wallahi tallahi sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya manzon Allah rokan min Allah da samu kuɗi eh sai manzon Allah ya ce mishi me mutum na son kuɗi kuma ya ce zai iya zaka iya ina ma da zaka iya ce eh zan iya ya Allah ka bashi kuɗi shikenan sai to baɗi aka ku je ku ce ba da zakka ka san ba abin da zuciya ɗan ɗan ciki ɗan adam ya fi tsana kamar ya rabu da kuɗi eh kisa masu tara masu wawasa su ɗaya ba su kada ka taɓa tsammanin cewa suna cikin kwanciyar hankali ba ina zai aje kuɗin yana tunanin kar a zo a raba shi da kuɗin ran da aka zo a kamo shi a zo a raba shi da kuɗin yana tunanin wa yaya za a yi ma ya samu a raba shi da rabi ya tsira da rabi ba haka bane ba wallahi kullum ba sa bacci dai ka sai dai baka tara kuɗi ban ka tara kuɗi wallahi ka tara maka ka aiki aka ce manzo Allah ce ku je ku ce ba da zakka yanzu da Allah manzo Allah ko ba shi ma addu'a bai ce ka kawo dukiyar ka duka ba za ka dai ba ka tafi ba aka je manzo Allah ya ce ka kawo zakka zakkan nan fa cikin nawa cikin arba'in ka cire ɗaya ma'ana naira dubu arba'in sai ka cire dubu ɗaya miliyan arba'in ka cire miliyan ɗaya misali ko ki ko yanzu in kana da dubu arba'in in ya kai zaka misali za ka cire dubu amma kana da biliyan arba'in biliyan nawa za ka cire ɗaya ka nuna min waye ke da imanin da zai cire biliyan ɗaya cikin dukiyarsa ya raba mutane manzo Allah ce guje ku ce ba da zakka ya ce wallahi abin ba a cewa komai ai bana ai ai ai ai ai sai manzo Allah ce ma yanki ibn jamil illa an kana faqiran fa agnahu Allah ba komai yasa ya hana ba da zakka ma sai talaka ne da Allah ya bashi wadata shi yasa baya so ya rabu da kudin Allahumma ajina fi man adait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayt wa la yu'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alayt wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin والسلام عليكم
Şimdi amına koyayım.